أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر babin ba da zakka ga miji mace da zakka ta wajaba a kanta ta ɗau zakkar ta bayar ga mijinta ko ta bayar ga wasu marayu da ita take kula da su menene hukuncin yin haka نعم قال to أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم abu sa'id al-hudri ya faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال ah, yace
فذكرته لإبراهيم na ambaci wannan hadisin wato a mashi yace sai na ambaci wannan hadisin ga Ibrahim ya hazida na ha'i فحدثني إبراهيم عن sai أبي Ibrahim din ya faɗa min daga عن عمرو Abi بن الحارث عن زينب.
Ubaid- Abi Ubaida daga Amr ibn al-Harisi daga Zainab امرأة عبد الله matar Abdullahi مثله سواء daidai da yanda ya zo a ɗaya ruwayar
قالت ta ce كنت في المسجد ina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama نعم فرأيت النبي صلى الله عليه na ga annabi sallallahu alaihi wasallama نعم نعم فقال yace تصدقنا ya ku jama'ar mata ku yi sadaka ولو من هلي كنا ko da daga karfan da kuke ado da shi ne ku ɗauka ku bayar a cikin sadaka مم. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في هجرها a zainab ta kasance tana ciyarwa ga abdullahi mijinta abdullahi bin mas'udin da kuma wasu marayu da ita take kula da su فقال لعبد الله sai ta ce da abdullahi صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ina so ka tambaye min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أيجزئ أني أن أنفق عليك idan na ci da kai haka din ya wadatar min ma'ana za a bani ladan cewa na yi sadaka وعلى أيتام في هجري aitami da kuma wasu marayu da suke cikin kula, a kulata aitami نعم ko ala aitamin a ruwaya abu zarrin
من الصدقة daga zakka wadda take wajiba ko ko daga duk wata sadaka ma wadda ya hada har zakkar da take wajiba فقال sai a ablan masudin yace da ita لي أنت رسول الله صلى الله a عليه ni ba zan وسلم tambaya ba ke dai ki je ki tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه zainabu tace sai na وسلم tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فوجدت امرأة من الأنصار na samu wata بالباب.
mace a daga muta- matan madina tana kofa Mm.
ita ma mai suna zainabu din ce ita kuma mijinta abu mas'udin ukwatu na amril ansari
حاجتها مثل حاجتي wadda abin da ya kawo ni shi irinsa ne ya kawo ta فمر علينا بلال bilalu mai kiran sallah ya zo ya huce da mu فقلنا muka ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم muna so ka roƙa mana annabi sal- ka tambaye mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أيجزئ أني أن أنفق على زوجي وأيتامي yanzu na ciyar da mijina da wasu marayu nawa fi da suke cikin kulata haka din ya wadatar min وقلنا muka ce لا تخبر بنا amma muka ce da bilalu amma kaka ce su wance ne kai dai kai tambayar kawai kaka faɗi sunanmu فدخل bilalu ya shiga فسأله ya tambayi manzon Allah فقال manzon Allah ya ce من هما su waye masu wannan tambayar قال زينب Zai- bilalu ya ce zainabu ce قال sai manzon Allah ya ce أي الزياني بي masu suna zainabu wacce a cikinsu masu suna zainabu a sahabbai suna da yawa mata masu suna zainabu a cikin sahabbai suna da yawa a nan ma ga guda biyu an samu ko
قال ga zainabu matan manzo sallallahu alaihi wasallama ga zainabu yan manzon Allah duk wayannan zainabu zainabu zainabu ne kala yace امرأة عبد الله matar abdullahi قال نعم yace kwarai bilal yace kwarai ita fa ولها أجراني Ƙala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ƙala Bilal ya ce imra'atu Abdullahi matar Abdullahi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce walaha ajran Na'am.
na'am in ta ce din ya isa mata Mm.
ba ma lada ɗaya za a ba ta ba ninka mata ladan za a yi مم. أجر القرابة za a ba ta ladan kula da zumunci وأجر da الصدقة kuma ladan sadaka
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن زينب ام- ابنة ام سلمة قالت Mm.
قلت يا رسول الله na ce ya rasulallahi علي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة ina da lada idan na ci da 'ya'yan ba- eh, wato salama bani salama إنما هم بنية wato bai- oh, 'ya'yan abu salama domin 'ya'yana ne فقال manzo Allah ya ce أفقي عليهم ki ciyar da su ولك أجر ما أنفقت عليهم za a baki ladan abin da kika ciyar da su din
باب قول الله تعالى babin fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ana ɗauka daga zakka don a ‘yanta bayi, hakanan kuma ana amfani da zakka don a baiwa waɗanda bashi ya sha kansu ko sa biya daga cikin bashin da ake bin su. Hakanan kuma ana amfani da zakka don taimakawa addinin Allah, wato yaƙi don taimakawa addinin Allah. Wabni sabil to, ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما an ambata daga Abdullahi Abbasin Allah ya ƙara da a gare su.
يؤتك من زكاة ماله cewa mutum ya iya ɗauka daga zakarsa ya sai bawa ya ‘yanta, ويؤتي في الحج ya iya ɗauka ya bayar daga zakka don a yi hajji, ya iya baiwa almajiri kuɗin zakka don almajirin ya je ya yi hajji. Wannan haka yake wajen shi Abdullahi ne Abbas, kuma a masabobin nan guda hudu, masabar Imam Ahmad akan haka take. cewa a iya ɗauka daga zakka a ba almajiri wanda bai hajji ba don ya je ya hajji don ya je ya hajji amma sauran masabobin ba su tafi akan wannan ba an ce daga baya shi kansa imamu ahmad ɗin ya bar wannan ƙaulin ya dawo ga wani ƙaulin cewa dai ba a bayar ba ga shi almajirin don ya je ya hajji
وقال الحسن hassan basiri ya ce in ishtara abahu min az-zakati jaza jaza da a ce mutum zai ga mahaifinsa yana halin bauta sai ya ɗauka daga dukiyar da ta waje ba a kansa ya fitar don zakka ya sai uban don ya ‘yantu to haka ɗin ya- ya halatta ya halatta in ji hassanul basari amma wasu malaman da yawa suka ce wannan ba daidai ba ne tunda ai wajibi ne daman ya fanso uban zakka kuma tana nan a matsayinta daban babinta daban babin cewa ya tabbatar ya sai uban inda yana da hali babinsa daban na'am wa yuti fil mujahidina zai bayar ga waɗanda suke mayaka ana ɗiba daga zakka a ba masu yaƙi don taimakawa addinin Allah na'am wallazi lam yahujja hakanan zai bayar ga wanda bai je aikin hajji ba don ya samu ya je aikin hajji ko tala- wannan fahimta ce ta shi Hassanul Basri na'am sana Hassanul Basri ya karanta innama sadaqatu lil إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريرة من الله
fi ayi ha'a daita ajza'at a kowanne daga cikin takwas ɗin ka bayar zakat ta wadatar ma kenan hassanul basari yana ganin ba dole sai an gama nau'o'in takwas ba wajen ba da zakka kamar yadda yake a mazhabar malikawa malikawa ma sun ce ba dole ba ne sai an gama wa wato a wa'annan dangogin guda takwas bari a wajensu ko nau'i ɗaya kaɗai aka ba ya wadatar to ko da nau'i ɗaya ba ya ya wadatar qala sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna khalidan haƙiƙa Halidu ita masa adra'ahu fi sabilillahi ya tsare sulkunansa ne don ya taimaka wa addinin Allah
wa yuzkaru an abi lasin an karɓo daga abilasin حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل صدقة للحج manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu bisa rabuman zakka don mu je mu haji wannan ma- wa- hadisi wanda yake mu'allaki da Buhari ya ruwaito kawo shi a nan a Imam Ahmad ya ruwaito shi da isnadi wato hakanan Ibn Huzaima hakanan kuma Hakim wato shi Abu Lasin dinnan sahabi ne نعم kuma a gaba ɗaya hadisai biyu aka ga ya ruwaito wanda ɗaya daga ciki shine wannan da aka ambata a nan
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira ya ce أمرنا رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da zakka فقيل aka ce من ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب ibnu jamilin da halilin walidi da abbasun abdulmuttalib sun ƙi su ba da tasu zakkar فقال النبي صلى الله sai عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce ما يتم ابن جميل me ibnu jamilin yake fushi da shi me aka yi wa ibnu jamilin har za a ce ya kawo zakka ya ki bayarwa إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله sai ورسوله ko cewa da can shi ba talaka bane amma Allah da manzansa suka wadata shi صلى الله عليه وسلم وأما خالد amma shi Halidu فإنكم تظلمون wato خالدا shi ibnu jamilin me zai ce an masa da ba a kyauta masa ba in ban da cewa da yana talaka amma yanzu ya dawo ya kuɗi yasa abin da aka yi masa kirki ma aka yi masa wanda yake talaka kuma ya dawo mai kuɗi ai an masa kirki ko eh shi yasa bai kamata a ce ya hana zakka ba shi yasa wannan kamar yana daga nau'in takidul madhi bima yushbihu zamma نعم to wa mahalidun amalidun walid فإنكم تظلمون ko kuna خالدا zaluntar halidu قد اهتمس أدراعه ai ya tsare sulkunansa ne don yaƙi wa'atu da da kayayyakinsa don taimakawa addinin Allah mutum yana da kaya ya zama ya tsare su don taimakawa abin da ya shafi addini ba a cewa ai sai ya fitar musu da zakka
وأما العباس بن عبد المطلب amma Abbas ibn Abdul Muttalib فأما رسول الله صلى الله to عليه amman manzon وسلم Allah ne sallallahu alaihi wasallama هاي عليه صدقته shi abinda ma duk zai karba za a karba daga gare shi sadaka ce gare shi an ba shi ومثلها معها da ninkinta ma tare da ita صلى الله عليه وسلم تابع ابن ابي الزناد عن ابيه Mm.
وقال ابن اسحاق عن مم.
ابي الزناد هي عليه ومثلها wa معها misluha ma aha a wannan ruwaya
وقال ابن جريج ibnu jurayj yace حدثت عن الاعرج بمثله an faɗa min hadisi daga arajo da kamar wannan
باب الاستئفاف عن المساله babin cewa ai kokarin kamewa daga roko a kiyaye roko
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار wasu mutane daga mutanen madina سالوا رسول sun الله tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فأعطاهم.
ya ba su ثم سالوه sannan suka sake tambayarsa فأعطاه ya ba su حتى نفت ما عنده har abin da yake wajensa ya kare فقال ya ce ما يكون عندي من خير duk abin da ya kasance a wajena na daga alheri فلا أدخره عنكم ba zan ɓoye ba daga gare ku duk abin da yake wajena na dukiya ba zan ɓoye ba zan fito da ita ومن يستعفف wanda ya ƙoƙarin ya kame يعفه الله Allah ya ba shi ikon bisa ya kame ومن يستغني wanda ya nuna wadata ko da yana halin bukata yana halin bukata amma ya ƙi ya fallasa kansa ya bayyana kansa يغنه الله to Allah zai wadata shi a so da yawa bawa shi yake jawo wa kansa talauci ko ɗerowar talauci ta fuskar kai ƙarar Allah wajen bayi ai ban da shi ban da shi da ce mutum rashin zai same shi ya gintse ya ɓoye sai Allah ya wadata shi
ومن يتصبر wanda ya ƙoƙarin juniya- juriya يصبره الله Allah ya ba shi damar ya jure ɗin wanda ya nemi ya haƙuri Allah ya ba shi ikon ya yi haƙurin
وما وطي أحد أداء خيرا وأوسع من الصبر ba ɗaya ba a bashi wata baiwa ba ba a yi masa wani alheri ba wanda yake ya fi masa ya fi yalwa fiye da a bashi juriya
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزنادي عن العرجي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi قال wasallam kala ya ce والذي نفسي بيده na rantse da ubangijin da rayuwata take ga ikonsa لأن يأخذ أحدكم حبله wallahi wani a cikin ku ɗayan ku ya ɗau igiyarsa ويعتدم على ظهره ya je ya yo itacen wuta ya ɗoro itacen wutan a bayansa khairul lahu min an yati rajulan ya fi masa ya je wajen wani mutum fa yas'alahu ya ce zai tambaye mutumin a adahu aw daidai shi wanda aka tambayan ya bayar ko koma ya hana
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لأن يأخذ أحدكم حبله wallahi ɗayanku ya ɗau igiyarsa فيأتي بهزمة حطب ya je ya zo da ƙunshin itacen wuta على a ظهره bayansa ya sai فيبيعها da ƙunshin itacen wutan nan فيكف الله بها وجهه Allah ya kame fuskarsa da sababin wannan itacen خير له من أن ya fi masa الناس daga ya tsaya roƙon mutane أعطوه أو منعوه daidai sun ba shi ko sun hana shi
حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن هزام رضي الله عنه قال hakiman da zami Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فاداني ya bani ثم سالته sannan na sake tambayarsa فاداني ya sake bani ثم سالته sannan na sake tambayarsa فاداني ya sake bani ثم قال يا حكيم sannan ya ce kai hakimu ان هذا المال حضره غلوه wannan dukiya mai jan hankali ne mai daɗi ne a ce ana rike da shi
ومن اخذه بس- بسخاوه نفس amma wanda duk ya karɓi dukiyar da a yalwar zuciya da baiwar zuciya بورك له فيه ai masa albarka a cikin duk abin da ya samu ومن أخذه بإشراف نفسه wanda ko ya rike shi da hange-hange لم يبارك له فيه ba za a sanya masa albarka ba a ciki وكان eh الذي- kullum sai dai ya lissafa to ai kudin sun kai kaza bara a hankali ba za su kai kaza za su kai kaza baya tunanin ah to tunda sun kai kaza me yafi dacewa ma in yi da su نعم ai kamata in sun kai kaza din ai tunanin me ya dace ma ai da su ko amma galibi abin da yake damun mu suna kaiwa kaza sai a ta hangen kuma gaba نعم bara sai sun karasa kaza sannan ai sun kai kaza din ma ba iyawa za a yi ba sai a ta tunanin bara sai sun kara kaiwa kaza a kullum bara sai sun kai kaza har kafin su kai kaza ba waye waye gari shi ya je kabari bai abin da zai da su ba bai balle su amfane shi yasa wanda yake ya bai- ya rike su da nufin kwaɗayi da nufin mallaka lam yubarak lahu ba za a yi masa albarka ba fihi a dukiyar وكان كالذي يأكل zai ولا zama kamar يشبع wanda yake ci ne amma baya ƙoshi اليد العليا خير من من اليد السفلى hannun da take bayarwa ta fi daga hannun da take karɓa
فقال حكيم hakim ya ce فقلت يا رسول na ce الله ya rasulallahi والذي بعثك بالحق na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya لا أرضى أحدا بعدك شيئا ba zan sake roƙon wani abu ba a hannun wani har abada bayan wannan abin da na roƙe ka حتى أفارق har الدنيا sai na rabu da duniya
فكان أبو بكر رضي abubakar الله allah عنه ya ƙara da gare shi ya يدعو kasance yana kiran hakimu إلى الأداء ya zo ya karɓa abin da ake rabawa daga baitulmali فيا أبا amma أبو hakimu ya ce ba zai karɓa ba ɗan ya ce ba zai tauye kowa ba
ثم إن عمر رضي الله عنه sannan sai دعاه na umar ya yi ليرجعه.
kiransa don ya bashi فأبى أن يقبل منه ya شيئا ƙi ya karɓo wani abu daga sai na umar فقال umar ya ce إني أسعدكم معشر المسلمين ku jama'ar musulmi ina shaidar da ku akan hakimu أني أعرض عليه حقه ina bijirar masa da haƙƙinsa a daga wannan baitulmalin فيا أبى أن يأخذه amma yana ƙin ya karɓa ولم يرضى حكيم أحد من الناس hakim bai sake karɓar wani abu ba daga hannun wani daga cikin mutane bayan manzo sallallahu alaihi wasallama حتى توفي a aka karɓi ransa shekara ta goma daga zamowar sayyidina muawiya halifa wato sai wajen shekara ta hamsin da wani abu kenan ya ya- a- a- wato aka karɓi ran shi hakimu
باب ما أداه الله شاء من غير مسألة ولا إشراف نفس babu wanda Allah ya bashi wani abu ba wai tare da cewa roƙaye ba ba tare da cewa yana ta hange-hange ba
وفي أموالهم to حق ai wannan للسائل sai والمحروم.
sai ya karba ya karba daidai ne نعم da kuma a da take bayanin cewa su wannan bayi na Allah managarta akwai haƙƙi a dukiyoyinsu ga wanda yake zuwa bara da kuma wanda yake ba a ba ba amma kuma ba ruwansa ya bara wanda Allah bai hore masa ba amma duk da cewa ba a hore masa ba ba bara yake ba shine maharumi
حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Abdullahi bin Umar qal ya ce سمعت عمر يقول naji mahaifina sayyidina Umar yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan bani kyauta فأقول آته من in هو ce أقرب ya إليه rasulullah ka ba da wannan kyautar man da ka bani ga wanda yake ya fi ni bukata فقال manzo Allah ya ce da ni خذه ka karba إذا جاءك من هذا المال شيء idan wani abu a dukiya ya zo ma وأنت غير مشرف alhari ba kana ta hange hange ba ولا سائل ba roƙa kai ba to فخذه ka karba وما لا فلا abin da bai تأخذ zo منك.
ma ba bisa wannan sifar to kakka ce za ka sa rai a ciki Mm.
sai ka tsaya hange hange Mm. babu man sa'ala nasu takassuran babu wanda ya roƙi mutane wai dan sai ya tara da yawa ya roƙi mutane don ya tara da yawa
حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس عن عبيد الله بن بن ابي جعفر قال سمعت حمزه حمزه بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ya ce قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما يزال الرجل يسأل الناس mutum bai gushewa yana ta roƙon mutane حتى يأتي يوم القيامة har ya zo ranar alkiyama ليس في وجهه مزعة لهم ba tsokan nama a fuskarsa ya koma kwarangwal ba komai a fuskarsa sai kashe
وقال manzala ya ce إن الشمس تدنو يوم القيامة rana tana yi ƙasa ƙasa a ranar alkiyama حتى يبلغ العرق نصف نصف الأذن har da gumi ya kai wa wasu zuwa rabin kunnensu duk ya ce su har rabin kunnensu duk a cikin gumi suke
وبينما هم كذلك suna cikin wannan ha- yanayi suna cikin wannan hali استغاثوا بآدم suka nemi taimako da annabi adam ثم بموسى sannan suka nemi taimakon annabi musa ثم بمحمد sannan صلى suka الله nemi عليه taimako da annabi وسلم muhammad sallallahu alaihi wasallama
وزاد عبد الله حدثني الليث قال مم.
حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق nan da Allah ya ceto don a yi hukunci a tsakanin halitta فيمشي ya je حتى يأخذ بحركة الباب har ya kama ko- a, wato kewayen kofa kofa aljanna مم. يومئذ يبعث a wannan ranar ne Allah zai tsaye da shi matsayi abin yabo مم.
da dukkan jama'a za su yabe shi a wannan asa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda يحمده أهل الجمع كلهم wanda duk suke wajen wannan taron za su yabi manzo
وقال مؤلاء مؤلاء شيء.
عن ابن عمر بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة Mhm, wannan mutaba'ar bai haƙi ya ruwaito ta نعم Mm.
باب قول الله babu faɗin Allah تعالى tabaraka wa ta'ala لا يسألون الناس ba إلحافا sa roƙon mutane ballantana a ce za su nace nacewa مم. وكم الغني A- waye mawadaci وقول النبي صلى الله عليه waye za a ce wani mawadaci ne ba a bashi daga zakka ba da kuma bayanin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama ولا يجد غنى يغنيه bai samu wadata ba da za ta ɗau ɗau nauyinsa للفقراء الذين أوصلوا Ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala ya ce, a ana bayar da dukiyar ne ga wanda suke almajirai wanda gaba ɗaya an dakatar da su ne don fita yaƙi don taimakawa addinin Allah ba su da damar yin kasuwanci a duniya saboda yaƙi ya sha kansu su fita yaƙi don taimakawa addinin Allah shi suka sa a gaba إلى قوله har فإن zuwa faɗinsa الله به عليم wa ma tunqu min khairin fa inna Allah bihi alim حدثنا حجاج بن من حال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان wanda za a ba shi loma ɗaya ko loma biyu shi kenan ya komo da ba wannan ba shi ne almajiri ba نعم ba almajirin da yake yawo ana ba shi loma ana ba shi loma biyu ne almajiri ba a hakika نعم walakin al-miskin alladhi laysa lahu ginan wanda yake almajiri a hakika shine wanda bai da wadata
wa yastahi ko amma yana kunya daga a ce ya roƙi mutane aw la yasalu an-nas ilhafa ko baya roƙon mutane ballanta na har a ce zai nace nacewa
da suna yaqub bin ibrahima da suna isma'il bin ulayyata da suna halid al-hazzau an ibn ashwa'a an al-sha'bi qala haddathani katib al-mughirah bin shubata mai rubutun shiga mugera ɗan shuba ya ce ya faɗa min ƙala ya ce كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة sai na mu'awiya ɗan abi sufiyan Allah ya ƙara yadda a gare shi Amin.
ya rubuta mu gera tibni shubata Allah ya ƙara yadda a gare shi أن كتب إلي بشيء ka rubuto min wani abu da ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فكتب إليه sai ya rubuto masa سمعت النبي صلى الله na ji annabi يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله كره لكم ثلاثا ubangiji baya son ku da abu uku akwai wasu abun ba guda uku da Allah baya so a ce kuna aikatawa قيل وقال kace nace yawan surutu وإضاعة المال da kuma tozarta dukiya وكثرة السؤال da kuma yawan roƙo
حدثنا محمد بن جرير ko kuma wato yawan tambaya a ce za a yi ta tambaya da wadda za ta yi amfani da wadda ma ba amfani za ta yi ba
حدثنا محمد بن جرير الزوري حدثنا أبو بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال ya ce أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبا sadun abi wa kasu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu jama'a وأنا جالس فيهم alhali ina zaune a cikin su قال ya ce فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale wani mutum a cikin su shi bai bashi ba
وهو عدوهم إلي a sa'adun abi wa kasu ya ce ni duk a cikin su ma shi ya fi kayatar da ni ya fi burge ni gani nake duk ya fi su ma kirki ya fi su cancantar a ce in za a bayar shi an bashi
وقمت إلى رسول الله sai na صلى tashi الله na عليه je wajen manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama فصاررته na yi asiri da shi na faɗa masa tsakanin ni da shi فقلت na ce ما لك عن ya فلان rasulallah ya baka ba wa na ba والله إني لأراه مؤمنا ni wallahi ina ganin sa mummuni ne قال أو مسلما manzo Allah ya ce a ko dai ka ce dai zahirin sa yana komai daidai amma imani ai abu ne a zuci ka san abin da yake zuciyarsa قال yace فسكت قليلا ne shiru dan kaɗan ثم غلبني ما أعلم فيه sannan abin da na sani a game da mutumin nan ya ɗau- sake ɗaukan hankali na فقلت يا رسول na ce ya الله rasulallahi ما لك عن me yasa فلان ba za ka ba wa na ba والله إني لأراه مؤمنا wallahi ni ina ganin sa a matsayin mummuni قال أو مسلما manzo Allah ya ce a kai dai ka ce dai zahiri dai ina komai daidai musulmi ne مم. قال فسكت ya قليلا ce fasa kattu kalilan ne shiru zamani kaɗan ثم غلبني ما أعلم sannan فيه abin da na sani game da shi ya sake rinjaya ta وقلت يا رسول na ce ya الله rasulallahi ما لك عن me فلان yasa ba za ka ba wa na ba والله إني لأراه مؤمنا wallahi ni ina ganin sa mummuni ne أو قال مسلما ko cewa ai musulmi نعم قال أو مسلما In ka- ya ce au musliman يعني Manzo قال Allah ya إني ce, لو إن رجلا au musliman ko dai ka ce dai a zahiri komai yana tafiyarwa daidai Mm.
sannan manzo Allah ya ce ni nakan ɗauka in ba mutum وغيره أهب إلي منه alhali wani sama wanda ban ba ba ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da shi wanda na ba
خشية أن يكب أن يكب في النار على وجهه me yasa nake ba wasu saboda tsoron kada a kifar da su a kan a wuta a kan fuskar su wasu in ba a ba su ba to shikenan tawaye za su nemi su sai tawaye kuwa wannan me zai jawo musu zai jawo musu a kifar da su a wuta ne yasa sai a ba su dan su kai
وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا naji mahaifina yana faɗar wannan hadisin فقال في حديثه ya faɗa a wannan ruwayar فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa فجمع بين عنقي وكتفي ya haɗa tsakanin wuyana da kafaɗata ثم قال sannan ya ce أقبل أي سعد kai sa'adu zo إني لو إن رجلا bara ka ji ni nakan ɗauka in ba mutum
قال عبد الله to قال ah, أبو عبد الله buhari ya ce وكبكبوا yana fassara fa kubkibu fiha hum wal gawuna suratul shu'ara kulibu mukibban aka ju aka juya su a baiban kifa fusakun su
akabbar rajulun akan ce akabban rajulu idza kana filuhu ghayra waqi'in ala idan ahadin aikinsa bai fada kan wani ba fa idza wato waqa shi akabba din lazimi ne fai za wa filu idan fi'ilin ya zamo mai sassar- mai sarrafa ne wato mai ta'adda ne na'am qulta sai ka ce kabbahu lahu li wajhihi shi yasa wannan yana cikin yan fi'ilai kaɗan wanda gaba ɗaya wasu suke cewa ba su kai goma ba amma wasu sun lissafa su har goma sha ɗaya Na'am.
cewa irin fi'ilan nan sun kai sha ɗaya Mm.
inda fa'ala sai ta zo ya zama ita ta yi ta'adda amma a fa'ala ta zo lazima ko Mm.
fi kashe alƙawma fa'aƙa sha'o shanaƙal yadda shi abdullahi dan fodo yake faɗa a hisunan rasinu ko filan sun kai sha uku a yanda rariyul istiraba zai ya lissafa su a sharhin ka- shafiya ko da ibnul hajib to ko ko a sharhin kafiya ne a ina ne a wani ne lissafa su ne duk dai yana da su ko yana da sharhin kafiya yana da sharhin shafiya na'am ko a cikin ɗaya ne dai daga cikinsu ya kawo wannan filan haka na'am to wa kababtuhu ana kafaftu na kifar da shi
حدثنا اسماعيل بن عبد الله مم.
قال حدثني مالك عن ابي زنادي عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس المسكين الذي يطوف على الناس almajiri ba shine mai karaɗa mutane yana bara ba رده اللقمة a واللقمة bashi loma ya taho a bashi loma je na a bashi loma ɗaya shikenan an sallame shi Na'am.
ya je na a bashi loma biyu shikenan an sallame shi to wannan ba shine almajiri ba والتمرة والتمرة ko a a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ولكن المسكين الذي sai dai يجد غنى يغنيه almajiri shine wanda bai samu wadata ba da za ta isan masa ولا يفتن به kuma ba a san wani hali yake ciki ba ويتصدق Ba- ballantana ko fahimta sadaka alaihi ya zama a yi masa sadaka ka iya sa far ta zo jawabin نعم na fayi ne ko نعم Eh.
ولا يقوم Ah, amma ruwayar da ta fi shura shi ne cewa wato fahimta sadaka din yadda ka faɗa amma dai a ai nasabar ma haka ruwayar ta zo نعم to نعم ah, wato Wala kuma yaqumu.
shi bai tashi ba فيسأل فيسأل الناس ballantana ya tsaya roƙon mutane نعم حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا العمش حدثنا ابو سالم عن ابي هريره رضي الله عنه عن إيه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce لا ياخذ احدكم حبله wallahi ɗayan ku ya ɗau igiya igiyarsa ثم يغدو sannan ya sammako احسبه قال ina zaton ya ce الى الجبل zuwa dutse فيتدب yayo itacen wuta ya فيبيع zo ya sai da itacen wutan فياكل ya ci daga kuɗin itacen nan da ya siyar ya ɗau wani ويتصدق a ciki ya sadaka خير له من ya أن fi يسأل masa daga ya الناس tsaya roƙon mutane ya fi masa daga ya tsaya roƙon mutane قال ابو عبد الله buhari ya ce قالوا بن كيسانة salihu أكبر kaisana من الزهري ya fi zuhuri shekaru وهو قد أدرك ابن عمر salihu ya riske abdullahi ibn umara shi ko zuhuri bai riske shi ba Ah, amma akwai sabani amma zancen dai da ya fi inganci shine cewa shi zuhuri bai ga ah, abdullahi ibn umara ba ya yi ruwaya ne daga salimu salimu dan abdullahi ibn umara daga abdullahi ibn umara نعم باب خرس الثوري babin kirdadin da bino wajen zakka
حدثنا سالم بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن ابن عبا عن عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال Mm.
غزونا مع النبي abu صلى mai الله عليه sa'idi Allah ya kara وسلم dagare shi ce mun fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam غزوة تبوك yakin tabuka فلما جاء وادي القرى yani wanda Allah ya je gu da ake kira wadil qura إذا امرأة في حديقة لها sai ga wata mace tana cikin wani wata gona tata قال النبي annabi sallallahu alaihi wasallam yace da عليه sahabbansa ku وخرسوا kirdadi da binan da za a samu a wannan gonar وخرس رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirda da cewa dabinan nan in ya kai ya gama bushewa aka yanke zai kai wusuki goma
فقال لها yace da matar أحسي ما يخرج منها mun ina son ki kiyaye abin da ya fito daga gonan nan taki
falamma ataina tabuka yayin da muka je tabuka qala manzo Allah ya ce amma inna Na'am.
satahubbu laylata rihun shadidatu lamarin da sha'anin daren nan za a yi wata iska mai tsanani iska mai tsanani za ta taso a wannan daren wala yaqumanna ahadun kada wani ya ce zai tashi kan wani ya bar inda yake wa man kana ma'ahu ba wanda ma yake tare da raƙuminsa to yawa raƙumin da baibayi fa aqalnaha muka yi wa duk raƙuminmu da baibayi wa habbar rihun shadidatu shadidatun sai ko da daren ya zo iska mai tsanani ta taso fa qama rajulun wani mutum ya tashi fa alqaru bi jabal dayyin ya- ya saba wa umarnin manzo ai da ya tashi da daddaren iskan nan ba sai ta ɗauke shi ba sai ba ta bar shi ba sai da ta kai shi kan dutsen ɗayyu
wahada maliku ailatan linnabi sallallahu alaihi wasallama wa'ada maliku ailata sarkin ailata ya ba da kyautar bagalatan baira'a na'am taguwa fara ga manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda ake kira duldulu na'am waka sawo burdan ya bashi bare gani ya bashi tufafi na sawa waka taba lahu bi baharim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa sarkin aila da bangaren kasarsu wato cewa wannan kasa duk tana karkashin sa kuma duk abin da yake ah, za a karba na jizya a hannunsa za a karba
falamma atawa da alqura yayin da manzo Allah ya dawo wadiyar qura qala lil mar'ati yace da matar kam ja ar hadiqatuki ke da aka girbe da aka sauke dabinanki ya aka samu qalat ta ce asharta usuqi a yi wusuki goma yadda kake da da rasulallah
har sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daidai da yadda manzon Allah ya kirda da fa qala nabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallama alaihi wasallam ya ce inni muta'ajjilun ila almadinati ni zan gaggawa komawa madina wato wannan shine asalin cewa ashe abin da ya shafi kirdadan abu wato quantity sabi Na.
a ce za a hangiya yake abu ne wanda yake yana da asali a addini don a san kansa to fama ara da minkum ayata ajala wanda a cikin ku yake son ya gaggawa ma'i tare da ni falyata'ajjal to ya gaggawa mu zo mu maza mu je falamma falamma qala ibn bakarin kalimatan ma'anaha ashrafa almadinati falamma ashrafa wato yayin da manzo Allah ya tsinkaye Madina Mm.
ah, ba tabbatar da kalmar ba amma dai Ibn Bakari yanda ya faɗi kalmar kusan ma'anarta dai kenan na'am ala hadhihi dabatu yace wannan ɗabatu ce Madina ce tsatsarka falamma ra'a uhudan yayin da ya ga dutsen Uhudu qala manzo Allah ya ce hadha jubailun yuhibbuna wa wannan yuhibbuna." dutse ne babba wannan tasgirin litta azimi dan girmamawa ne da yake son mu muke son sa Ah, wato eh, la talumu li rajfatin war irabin uhudan iz alahu fal wajda'u uhudun la yulamu fa hawa muhibbun wala kam arrawal muhibba liqa'u mustafa bi rabi ablaki ablaki rijlin qa'ila kun lam ta'aruhu urawa'u Na'am. Ala da uhudan.
yasa sannan manzo sannan manzo ya hau kansa Mm.
da shi da Abubakar da Umar da Usman ba sai dutse ya kama rawa ba sai dutsen uhudu ya kama rawa sai da manzo Allah ya daga kafa ya bige shi ya bige kai usun uhudu uhudu kai ka daina wannan rawar da kake fa inna ma alayka nabiyyun wa sadiqun wa shahidani wanda ke kanka annabi ne da sadiqi da shahidai guda biyu Mm.
Ala ukhbirukum bi manzo Allah ya ce bana ba ku labari ba khairil duril da wanda ansari suke fiyayyu a cikin gidajen mutan Madina qalu suka bala ce ya rasulullah muna so ka faɗa mana qala manzo Allah ya ce duru banin najari gidajen banu Najjari summa duru sannan bani Abdul gidajen Ashari, banu Abdul Ashal summa duru bani sannan Fa'idata, gidaddajin banu sa'ida aw duru ko bani ko Harith.
gidaddajin banu al-haris ibn al-hazraj na'am wa fi kulli duru al-ansari yani khairan akwai alheri a cikin dukkan gidajen mutan madina
وقال سليمان بن هلال مم.
حدثني عمرو ثم دار بني الحرثي sannan gidan banu al-haris ثم بني sannan سايدة banu sa'ida وقال سليمان عن Sulaimanu بني ko سعيد bi arwasa daga Sa'id ibn Sa'id daga Ubara ta عن gaziyata ابن عباس daga عن Abdullahi ibn Abbas عن أبيه ya karbo daga Abbas ya karbo daga عن mahaifinsa النبي صلى الله daga عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama قال manzo Allah ya ce أهد جبل dutsen يذكر uhudu ويحبه.
dutse ne da yake son mu muke son sa
وقال أبو عبد الله buhari ya ce kullu bustanin alaihi haidun duk gonar da take a kewaye Na'am.
an mata katanga to ta zamo hadikatu
wa ma lam yakun alaihi haidun gonar da ba a kewaye ta ba kuwa lam yuqal hadiqatu ba a kiranta hadikatu sai an kewaye gona sannan take hadikatu Mm.
ranar da ta ci babu an zo babu ko babu shiri